الرحمن الرحيم فصل فصل الربيع التيمم التيمم kaga taimama طهارة ترابية taharatu turabiya tsarki ne wanda ake yin shi da da ƙasa نعم تشتمل على مسح الوجه واليدين wanda ta kunshi shafan fuska wale da ni da hannaye
وسببه dalilin yin taimama kuwa فقد الماء shine idan an rasa ruwa a حقيقة hakikanin gaskiya dai babu ruwa نعم أو ما هو في حكمه aw ma huwa fi hukumi ko kuma abin da yake cikin hukuncin rasa ruwa din ga ruwan amma ba za a iya aiki da shi ba to shi ma kaman babu ne نعم مثل misalin أن يكون معه من الماء ya gashi yana da ruwa ما لا يكفيه amma ba zai ishe shi yin alolan ba أو ماء ko kuma gashi yana da ruwa يخاف باستعماله amma yana jin tsoron bistimalihi in ya yi aiki da ruwan فوات نفسه yana jin tsoron fawata nafsihi ran shi ma zai iya tafiya أو فوات manfa'atihi ko kuma manfa'atihi abin da yake amfani da shi zai iya lalacewa kamar mai tallan goro نعم in yayi amfani da ruwa yayi alola goro zai bushe Mm.
kaga manfa'a ne Mm.
to sai yayi ya fama goro ruwa shi kuma yayi alola Taimama.
yayi taimama نعم أو زيادة مرض au ziyadata mardin ko kuma yayi amfani da ruwa ziyadata mardin za a iya samun karuwar rashin lafiya kamar wanda ya sha chloroquine نعم an ce an sa ruwa a chloroquine sai ya kara kaikayi to shikenan sai ya bar amfani da ruwa ya bar alola ya jaga taimama نعم أو تأخر برد an ta hakuri bir'in ko kuma zai jinkirta warkewan ciwo in yayi amfani da ruwan نعم in zai jinkirta warkewan ciwo to ya bar batun alola ko wanka yayi taimama أو حدوث مرض ko kuma ma a'a zai samar da wani sabon rashin lafiya din kamar wanda aka yi musu allura na tarin fuka نعم ba a so su yi amfani da ruwa to shi kenan sai su bari sai su ci gaba da taimama نعم Mm.
ويباح التيمم to shi kenan wai bawu taimamu eh من الحدث الأصغر to wai bawu ya halatta ma taimamu a yi taimama min alhadas asgar daga kari wanda yake karami kamar fitsari ga'idi duk za a iya yin taimama shine hadasul asgar hadasi karami نعم.
ba shi da alola ya yi fitsari ya yi gayiɗi babu ruwan alola to sai ya yi taimama والأكبر wal akbar da babba ma جنبات kaman janaba نعم.
yawwa إذا وجد سببه لل- idan dai للمريض.
an samu dalilin wannan lilmari daga mara lafiya مم. والمسافر ko kuma matafiyi لكل صلاة da kowane sallah zai iya yin wannan taimama ɗin.
وللصحيح to kai ga wani وللصحيح الحاضر sahihin hadir hakan nan ma mai lafiya alhadir mazaunin gida ba matafiyi ba مم.
in لصلاة الجنازة Eh, zai yi taimaman nan fali salatul janazati domin sallah na jana'iza إذا تعينت in ya zamanto dole sai shi ne zai yi babu wani wanda zai yi shi kuma ba zai iya amfani da ruwa ba saboda wa'yancan larurori نعم ga shi ne lafiya ne kuma mazaunin gida نعم.
ba mara lafiya matafiyi ba مم.
yawa to wannan shi ma sai ya yi taimama نعم ولفرض غير الجمعة wani farin zai kuma shi mazal- eh, mazaunin gida mai lafiyan ma ba jana'iza ba zai yi taimama da fardin da sallah na farilla غير الجمعة amma gairar juma'a ta banda sallan juma'a بشرط da sharaɗin أن يخشى فوات الوقت yana jin tsoron fitar lokaci in mara lafiya mazaunin gida yana jin tsoron fitar lokaci har كم أنيمو kafin a nemo ruwa a zo to shi kenan sai yi taimama ya yi sallah نعم to amma wani lokaci ake nufi باستعمال الماء الماء Eh, in ya ce zai yi amfani da ruwa duk lokacin da ake cewa ya yi taimama kafin lokaci ya fita shine lokaci laruri to kaga yin sallah azhar ne ya ga gashi har magriba ta ta zo domin larurin azhar shine har magriba نعم.
da larurin azhar da larurin la'asar duka har zuwa magriba مم.
to sai ya ga gashi har magriba ta zo babu ruwa to sai yi taimama kawai yayi sai an kai wannan matukan ne shine shi mazaunin gida mai lafiya zai yi ruwa yana ta neman ruwa bai samu ba har rana za ta fadi to yayi yayi taimama kawai نعم ولا يعيد wala yi ba kuma zai dawo da ya ce zai sake sallah ba بخلاف الجنازة amma sabanin jana'iza نعم eh sabanin jana'iza shi wannan muje إذا لم تع... إذا لم تعين idan bai zamanto dole sai shi zai yi ba sai shi kuma yayi kan zagi يجب ya shige da yayi sallah da taimama tun masu alula suka zo ya su ja da shi baya a sake sallah نعم وفرض الجمعة wa farar juma'a ta hakan nan juma'a ولو خشي فوا ولو خشي فواته ko da yana jin tsoron fitar lokacin sallan juma'a ɗin wannan shi ba zai yi taimama ya ce zai yi sallan juma'a ba domin ai kwana bakwai ya kai ka nemo duk inda ruwa yake don ka yi alolin sallan juma'a in gane ko baka da guzuri a wannan a tanaje shi a ajiye
وسائر النوافل wasa irin nawafil da sauran nafilfili نعم Mm.
سننها sunnonin na sunnoni daga cikin nafilfilin a mustahabba ce hada ko mus- na mustahabbi wannan baka ce baka ce zaka yi temama domin yin su ba نعم yawa ai su sunnoni ne مم.
yawa wannan sai a je a nemo ruwa نعم أفرلا أكيد a farilla ne ake bato نعم ويبطل التيمم to wa yifil tayammu taimama tana ɓaci بما يبطل به da الوضوء duk abin da ka san ya warware alola to shi ma ya warware taimama نعم Mm.
وبوجود الماء hakan قبل nan الصلاة.
taimama ta warware biyu yudin ma'i sai gashi an samu ruwa Qabla a salati.
wani lokaci kabla salati gabanin a yi sallah نعم إلا أن يخشى فوات الوقت sai dai in yana jin tsoron fitan lokaci ya ce zai Istimali.
koma ya yi aiki da ruwa to Mm.
lokaci zai fita to shikenan ko ga ruwan ya iso sai ya yi sallan shi kawai الوقت النلوي Mm, lokacin na larura
وإذا رأى الماء to wai zara alma'a yau kuma gashi ya yi taimama sai ya ga ruwa wa وهو huwa في bi الصلاة salati to wannan ita ce wa mulhali نعم alhali yana cikin sallah sai ya ga ruwan لم تبطل صلاته to sallan shi ba ta ɓaci bai ci gaba da sallan shi kawai ba zai ce bari na yanke na yi alula na zo na ci gaba ba ai ya riga ya shiga aiki na farilla نعم shi da aiki na farilla in an shige shi ba a dawowa da baya نعم kamar yanzu wanda ya sai bai yi ta da ikama ba aka zo sallah liman jiwa an daidaita sahu a daidaita sahu kafin ladan ya ta da ikama liman sai ya kabbara sallah to ku bi shi kawai a sallan nan نعم domin ita da ya kama sunna ne kabbaran da ya kuma farilla Farilla ne ne, to kaga ba za a warwaro farilla a sunna dawo ba.
dan sunna ba kuma babu kabli babu ba'adi مم.
na'am
نعم وهو في الصلاة wa huwa fi salati وليتيمم بسعيد الطيب to an gama da wancan wale tayammam mai taimama in zai taimama yayi taimama bisa idi da ƙasa الطيب a ɗayibi mai kyau وهو التراب shine fa ƙasa in an ce sa'idu duk inda ka ji sa'idu Mm.
to shi ake yi ne sa'idu biswadi Mm.
shine ƙasa No.
sa'idu kuma bisini shine wanda ya samu babban rabo نعم yawwa shine ƙasa نعم والحجر duk ana nufi da shi hajar dutse shi yana ciki والرمل ya shi ma yana ciki وجميع أجزاء الأرض dukkanin nau'i na ƙasa baƙa ce fara ce menene ne wani irin ƙasa ne in dai sunanta ƙasa duka sa'idu ne wanda ake yin timama a ما kai دامت على هيئتها mutukan tana nan a cikin kamanninta لم تغيرها san'atul adami San'atul adami.
Eh, sana'an dan adam bai juya ta ba ta wani hanyar bi ɗaukin ta inda aka ƙona ta inda har ta sana'an dan adam ya juya wannan ƙasa ta hanyar ƙonawa to ba za a yi taimama da shi ba ونحوه wani awi da makamancinsa kamar ya aka je aka yi aka yi aka yi siminti ai ƙasa ne za ka yi siminti to ba za a taimama kan siminti ba ko kuma block jan block wanda ake konawa ba za a yi taimama ba Hmm.
ko kuma kasko ai an riga an kona shi ba za a yi ba amma inda a ce ba a kona ba duk da cewa sana'ar dan adam ta jan- canza kamanninsa amma ba a kona ba to za a iya yin taimama a kai نعم والتراب to wa turabu turbaya dai أفضل من ita ce غيره fa tafi daga daga yashi daga eh, dutse da sauransu نعم Mm.
ولا يتيمم على شيء نفيس Eh, ba zai yi kuma taimama ala shayin akan wani abu nafisin mai alfarma ba mai كالذهب.
kawa ka zahabi kamar zinari wal fibbati da azurfa ai duk daga ƙasa suke Mm.
to amma kada yi taimama a kai نعم ولا على لبد wala ala libidin ko kuma akan libidu shine tubali me ولا على بساط ko kuma akan shimfiɗa ولا حسير wala hasirin ko kuma akan taburma وإن كان فيها غبار ko da a ce akwai ƙura a kai to kada ya yi taimama a nan ya nemo dai ƙasan nan fa ya zo ya yi wannan ƙura ba ta kai wannan kura ba ta kai ga yin ayi taimama a kai ba
ويجوز للمريض ya halatta ga marar lafiya إذا لم يجد من يناوله in bai samu wanda zai miƙo masa ƙasa ba turaban eh bai samu wanda zai miƙo ƙasa ba an ya tayammam bi jidari yayi taimama bi jidari bi jidari mabni eh bil jidari yayi taimama bil jidari da jidar wato shine kan kango mabni bil quri eh yayi taimama da bangon ɗakin sa mamniyun wanda aka gina shi bi tibi da- da laka wannan babu laifi
kamar yanzu aka maka layan digiri girgirin simintin nan haka za ko plasta a ba za a yi ba ai an riga san dan adam ya ya je rikita sama kamar wancan yanzu na bayan nan Yawa wannan.
yawa to kaga za a taimama a kai shi wannan lafiya bai samu wanda zai miƙo masa ba to sai kawai ya dafa wannan bango ya yi taimama in shi cikin ba ya filasa in cikin fa ba yi to in cikin irin nan ne to ina za ka samu ciki irin nan kuɗin cizo ya ishi mutane ko na'am to bi tubin bi tubin
ni'in wato ɗanye ko biljidarin mamni biɗibin ni'i cikakken wato asalin ƙasa ni idin eh shine asalin ƙasan asalin turɓayan wanda wai ba a haɗa shi da komai ba Mm.
au bil hijarati au eh, bil hijarati au biljidaratu ko kuma da dutse idza kanat zajra gairu masturatin in dai ba a suturce ta ba bil jiri biljiri da da siminti in dai ba a mata filasta ba na'am Mm.
wa man tayammama to man taimama duk wanda ya taimama ala mawdu'in najis a bigire wanda yake mai najasa wa lam ya'lam sai kuma bai sani ba bi najasati cewa wajen nan yana da najasa
a'ada fil waqti to a ada fil waqti ya dawo da sa har yayi sallah to a ada fil waqti ya mai da sallan nan inda lokaci wala yukrahu to tayammum dai inda kuma kaji an ce a mai da sallah inda lokaci mayar da sallan mustahabbi ne ko da baka mayar ba babu komai tunda an ce in Eh, inda lokaci kaga in babu lokaci amma da inda kaji an ce a ada salata abada ya mai da sallah har abada to nan kuma mai da sallan ya zamanto wajibi kamar yanzu ada filwakti sai mutum ya zo ya yi sallah ba tare da eh, eh, ashe sai ya tuna ashe ba shi da tsarki kuma ya zo ya yi sallah shi ma ada filwakti ne mun gane kuma ba ada abadan ba ne Eh, to kaga ko wani ya bi mamu yana cewa zai sake sallah saboda shi ashe ba shi da tsarki ya ja su limanci aka ce na ce masa a'a. ai kai kan kai kan kai kan kama ba za ka mai da sallan bayan ka mai dai musahabi ne ballantana su mamu da ba su san me ake ciki ba ina za ga sauran da suka riga suka tafi na to mu je ولا يكره التيمم ba بتراب eh, ba a karhanta taimama bitirabin da ƙasa ba تيمم به wanda dama an yi taimama da shi مرة أخرى maratan ukura da an yi to ba makaruhi bane a yi ta maimaita taimama akan wannan ƙasa din ba Right.
makaruhi bane
ولا يصح التيمم taimama ba ta inganta ba قبل دخول qabla الوقت dukul waqti inda lokaci bai shiga ba نعم وصفته to yanda ake yin taimama أن ينوي shine mutum yayi niyya استبابة الصلاة eh halatta sallah
نعم وينوي zai yi niyyan وينوي من الأحدث الأكبر eh من الحدث min الأكبر al-hadath al-akbar in koma daga baya وينوي nan wasfatuhu an yanwe istibahati salati wato halattar da sallah نعم wa yanwe Wa zai yanwe niyya min al- min alhadath al-akbar daga daga daga hadasi wanda yake babba wajen niyyar wajen niyyan eh in kana muhdisan in kana muhdisan ya kasance mai hadasi ne hadasan akbar hadasi wanda yake babba din
thumma yaqulu bi- sun ya kula sai ya ce bismillah bismillah zai soma da faɗan bismillah kamar na dai alola
wa yusta'malu as-sa'id sai ya yi aiki da wannan ƙasa yadribu alayhi zai buga hannayensa ya daihi biya daihi da hannayensa biyu jami'an jami'an gabaki ɗaya darbatan wahida bugawa so ɗaya
fa in ta'allaqa bihima to shay'un idan ya ɗago sai ya ga wani abu ya manni da hannun nan nashi su ciyawa waye waye nafadaha to na faba ha sai ya kakkaɓa hannun haka na bugan hafifan wato kakkaɓewa mai sauki
wa yamsahu biha wajhahu sai ya shafi fuskarsa da shi gaba ɗaya wa lihiyatahu wali ya tawo har da geminsa yabda'u min a'lahu yana soma daga mafi ma- ma- saman fuska ɗin ila an yastawfihi ila ya tsofi har sai ya gama fuskan gabaki daya na'am Mm.
thumma yadribu al-ukhra sai ya sake buga hannunsa eh, bugu na biyu liya dai domin hannayen shi na'am thumma yamsahu zahira yadayhi al-yumna eh suna yan sosai ya shafi zahira da ilim na mabay- mabayyanin hannunsa na dama nai kenan bayan hannun
bi yadihi al-yusra da hannunsa na hagu na'am hatta yantahi hatta yantahi ila al-mirfaq har sai ya zo zuwa gwiwan hannu na'am thumma yamsahu bi batiniha ila al-akhar sai ya sake shafa kuma baɗi ne ha cikin hannun nan cikin nan kenan ila akhir ila asiri asabi har zuwa ƙarshen yatsunsa nan thumma yamsahu zahira al-yusra sai ya shafi mabayyanin hagu bi yadihi al-yumna da hannunsa na dama ila al-mirfaq shi ma har zuwa gwiwan hannu thumma yamsahu batinaha sai ya shafi cikinsa kuma ila akhir har al-asabi zuwa ƙarshen yatsu ɗin to haka zai yi ta yi
ويجب تقليل wajib الأحجار wajibi ne taklilin asabi a tsatsefa yatsun hannu lokacin da yake shafa ونزع الخاتم ya cire kuma zoben da ke hannunsa فإن لم ينزعه in bai in bai cire ba fa لم يجزه to wannan fa wanke eh, shafan nan bai yi ba و... وضربته wal barbatu Sani.
saniya kaga bugun ƙasa na biyun nan sunnatin sunna ne وكذلك مسحه hakan nan shafa ilal murfiqain ka zo har zuwa gwiwan hannu shi ma sunna ne sabanin na alola مم.
shi na alola zuwa nan farilla ne iyakacin nan sunna a taimama kuma nan farilla ne ta iso da shi nan sunna فلو اقتصر فلو اقتصر da a ce zai mai taimama zai takaitu على ضربة واحدة akan bugun ƙasa ɗaya tak لوجهه domin لوجهه fuskan shi واليدين da hannayen shi wannan ya isar masa ولو اقتصر في مسح da a ce kuma zai sake takaituwa fi masu ya dai wajen shafan hannayen nan على nashi الكوع zuwa kuku nan kawai a nan iyakacin nan ya shafa bai zo cikin nan eh, gwiwan hannu ba وصلى wasalla ya yi sallah أعاد في الوقت to wannan shi ma a adafin wakti a inda lokaci ya sake sallah in babu lokaci sallan shi ta yi saboda nan ne inda yake farilla ya yawwa shigar da farilla yawwa aha.
alhamdulillah ya kai mu tsaya alhamdulillah ya zama ko ina ma sahib din sai a shiga fasali